wanda ya ce Allah ƙara malar lafiya da nisan kwana amin ya ce wai ya yi sallah da rigar bol kuma rigar akwai cross mai hukuncin sallarsa ka aikata haram cross salib alama ce ta bautar kirista kai kuma musulmi ne kirista kuma baya sallah sannan kuma cross ƙarya ne Qur'ani ya ƙaryata cross وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له wannan gicciye haka suna da awar annabi isa ne aka gicciye shi aka yi masa haka suke wannan alama ce ta bautar kirista yaya za ka zo kana musulmi kai sallah da riga mai cross a jiki haram ne ka aikata abin da yake laifi kuma ka yi Allah ya fi ma kuma ka daina sallah da ita in ma ba a ce sallar ka wuce ba ba ruwan Allah da wani rigar bol abu na biyu wannan ya ce me matsayin sallar waɗanda suke yin sallama liman yana sallama guda biyu assalamu alaikum warahmatullah kafin ya ƙara ta biyu su ma sun yi tasu za mu zo mu karanta mun dan taba maganar kaɗan a cikin karatunmu nan amma tunda muna kan rukunan sallah za mu zo sallama ne duk abin da ya shafi sallama da za mu iya karantawa insha Allah za mu karanta bi idinillahi ta'ala an gane akwai mazhabar da suke da ra'ayi kamar haka cewa in yayi wannan guda ɗaya ai ya fita daga sallah kam wannan ta biyu ai ba dole bace da haka in kai sallama bayan yayi wannan kayi akwai wanda suka ce kuma an sanya liman ku yi koyi da shi idan ya yi sallama ku yi sallama to ai bai gama ba ya za ka yi sallama tun da bai gama ba amma dai za mu zo da cikakken bayani da hujjojinsu kamar yadda muka saba muna kawo insha Allah me hukuncin yin sallar farilla a zaune a cikin mota ko a cikin jirgi yayin da ake doguwar tafiya malamai sun ba da fatawa cikin fatoyin malaman duniya gaba ɗaya wannan suna cikin abubuwa sababbi wanda babu su a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu su a cikin littattafan salaf magabata na kwarai tun da lokacin ba mota ba jirgi to sai suka ba su hukuncin larura ya halatta a yi sallah a cikin mota ya halatta a yi sallah a cikin jirgi in tafiya ne mai tsawo jirgi ba a iya tsaye da shi saboda ba ɗabi'arsa bane ba al'adarsa bane in lokacin sallah a tsaye da shi a yi fakin a yi sallah ba a yi to kaga ya zama uzuri da haka sai ka yi sallah to yanzu ya za a yi sai a ɗauko maka hukuncin ma'azur hukuncin mai uzurin sallah a zaune gaba ɗaya sai a loda maka shi za ka yi sallah a kan kujera ba za ka fita ka yi sujada a ƙasa ba saboda hanyar jirgi a ciki a matsani za ka cutar da wani ma ja'ala alaikum fid dini min haraj kenan za ka yi sallah a zaune a cikin jirgi ima'an kana mai yin nuni da ishara kenan ba sai ka sujada a ƙasa ba ba sai ka taba gwiwa ka sai ta taba ƙasa ba to amma akwai jiragen da yanzu ƙasar Saudiya Allah ya musu albarka ya saka musu alkhairi sun kera wasu sababbin jirage da masallatai a ciki ai daɗin ƙasar musulunci kenan suka ce turawa su musu jirgi mai masallaci a ciki da haka duk wanda ya tashi zai sallah duk da dai ba mai faɗi ba ne amma ana yi nauba nauba ne idan mutum biyar goma suka yi sai su tafi biyar goma suka yi sai su tafi don su tabbatar da wannan hukunci yin sallah a tsaye sannan kuma wani zai ce to ya maganar fuskanta alƙibla ana sama wa yake magana alƙibla ana sama aka magana shi dai direban jirgi zai gane amma kai ai ba za ka gane ba fattakullaha mustadatu komai ka rasa mala akwai aya sai ka ji tsoron Allah iya daidai gurgudu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah to haka mota ma ita mota ka'ida tunda ana iya tsaye da ita a ko ina duk da yanzu dai a Najeriya ba za a ce a ko ina mu gaskiya akwai inda ba za ta tsaya ba ko da ita akan ta za ta tsaya amma dai ba za mu yarda a tsaye da ita ba yawwa to sai a duba wurin da ya dace a tsayar da ita sai a yi sallah wannan shi ya fi dacewa da a ce akwai hukuma ta musulunci sai ta kafa doka cewa duk lokacin da sallah ta yi to a tsaya wa mutane fasinja su yi sallah to amma hukumar da yake ba ta musulunci ba ne babu wannan magana a ciki muna fatan Allah ya kawo lokacin da za a yi hukuma ta mai musulunci sannan kuma idan motar ta musulmi ne in mai kishin musulunci me zai irin ka tsayawa a lokacin sallah ai sallah akwai direban da aka ce yana haka amma fasinjoji suka ce wai dan me za a rinka yawan tsayawa da Allah kuma aka duba motar duk musulmi ne ya ce a akwai haƙuri na ga duk masu sallah ne suka ce kawai ka ci gaba da tafiya ustaz ne direban da ya ga la'asar ta yi sai ya tsaya suka ce su fa sauri suke yi to kaga mu din ma babu da daɗi babu da kyau to in mota ku ta kafirai ne wanda ba ta ka da mun babu wannan magana zirin motocin waɗancan mutanen da ake shiga kaga ai baka yi saka musu magana sallah ba to sai kai sallaka a zaune a cikin kujerarka wannan ya halatta ina fata ana fahimta Allah gane da mu duka zamu zo mu kama ganganu akan su insha Allah a cikin furuwa a far'o'i na abin da muke tattaunawa to wannan kenan abu na wannan tambaya ta kusa da ƙarshe menene wannan mala ikilma me ce ka araba littafi ranar lahadi mala yaushe za a a'a to kaga wannan bai gane abin ba ne karatu ne na zaure da muke anan da ɗalibai ilimi ɗalibai na ilimi ranar asabar azahar zuwa la'asar anan wannan lahadi azahar zuwa la'asar to sai na kawo wasu littattafai haka na kyauta wa ɗaliban sai na rarraba musu to akwai wanda ya zo ɗan saurare ne shi baya cikin makarantar ɗan jin fa'ida ne sai ya gana raba littafin to kuma sai ya gaba littafin ai karanta don shi ne rubuta da wai wannan littafin da na raba shi za a fara karanta shi wannan littafi ne da aka raba ɗalibai su je su karanta a karan kansu kawai kyauta ce na kawo don ƙarin ilimi ba karanta shi za mu yi ba kai za ka je ka karanta an ba gane ba ka zo ka tambaye ni wannan ya ce da Allah ji hankalin yan uwa waɗanda suke zuwa masallaci a makare sannan su yi ta tsallaka kafaɗin mutane sai sun shiga sahun gaba kuskure ne ba daidai bane ya saba wa sunna annabi yana sallar juma'a wata rana ya ga wani bawan Allah ya zo a makare yana ta tsallaka mutane yana tawa annabi ya daka mai tsawa yana kan mumbai ya ce ijlis faqad azaita wa anait zauna ka cutar da mutane zauna inda ka samu yace duk ɗayan ku idan ya zo masallaci in ya ga babu wuri a gaba to ya zauna inda ya samu guri sauransu to amma akwai uzuri ya fita alwala misali a ana karatu ne wani ya fita ya buga waya kaga wannan yana da dama idan mutum zai iya tsallakawa ya wuce ya je wani wuri ya zauna ba tare da ya cutar da wani ba ya halatta idan mutum ya ga zai tsallaka wuri sai ya cutar da wani wajen tsallakawa to wannan bai halatta ba sai a kiyaye kuma ya ce a ciki wai ya kafa hujja wai ai sahabbai sallah suke yi a matsi kafadin suna matsa kafada riga na matsa kafar a'a suna yin sallah daidai dai gwargwado yadda shari'a ta ce a yi ba irin mu yadda muke muke matse juna mu kasa yin sujada ta daidai mu kasa yin ruku'i na daidai ba kamar yadda muka yi sujada aikace anan da ku da kuma ruku'i kun san cewa yawanci sahun da muke gaskiya ana yin kuskure kuma amfanin karatu shine a gyara matsewa a sahu ba shari'a bane ba daidai bane a yi yadda kowa zai yi ibadarsa daidai da zai takura wani ba wallan wani abu na ƙarshe saƙo ne nake so na isar gare mu da kuma hukuma saƙo ne gare mu da kuma hukuma a ranar lahadi da ta gabata a wannan masallaci a nan guri muna karatu na ɗalibai na zaure bayan azar wani limami cikin limamai a ɗaya daga cikin masallatanmu ƙanana wanda ba su kai wannan ba muna tsakiyar karatu ya zo tsaye da ni ya ce da Allah malam ga alheri ya zo mana na ce me faru ya ce ga wani rabaran fasto ya zo daga jerusalem dumi-dumi ya ce yana so zai wuce garinsu ne ya ce bari ya zo ya karbi kalma sai ya ga cewa bari ya kawo shi masallacin usman bin affan masallacin ahlus sunna babba a kano dan a bashi kalma muka ce alhamdulillah muka yi godiya muka tsaye da karatu muka bashi kalma a nan gurin kuma Allah ya sa da zamu sai muka ɗauka don duniya ta gan shi cewa ya musulunta saboda kada ya daɗa koma wani wuri ya ce zai ƙara musulunta kamar yadda aka mai da shi al'ada to alhamdulillahi an ba shi kalma ya karɓi kalma sai ya ce yana da jawabi daman sun ce ma akwai jawabi da zai wanda zai gabatar da shi ya jawabi ya ce dalilin musuluntarsa shine shi daga jerusalem yake can inda kiristoci suke zuwa to amma yana zuwa sai aka ce masa ya alwala dan bai da tsarki yace alwala kuma suka ce sun ce alwala kuma sannan suka ce sai ya raka'a biyu yace sallah raka'a biyu kuma yana kiransa yace wallahi sai da aka sa shi sallah raka'a biyu daga nan yaji musulunci ya darsu a cikin zuciyarsa shine yana dawowa yace kawai shi a bashi kalma zai maza maza amma fa shi shi wannan ne shi babban fasto ne rabaran ne ma kuma ya nuna mana ID card ɗinsa duk da ana iya yin ID card na ƙarya ya ce shi jagora ne kuma yana aiki wa kiristoci a ƙasar nan me aikin da yake yi ya ce ana tura shi ya kama almajirai yanzu haka an ba shi kwangilar kama almajirai guda 800 ya kama guda 60 ya kai musu jos ya ce jos ya kai kuma har ya ce wa malamin da ya kawo shi nan ɗin wurina cewa shi abin da yake damunsa ko ya musulunta wannan sittin ɗin da ya kai ya za a yi ne muka yi ta ƙoƙarin neman masa uzuri dai kalin aya da hadisi dai al'islamu ya jibu ma ƙabla to ya musulunta abin da ya sa na kawo muku wannan kisar na farko shine don ku ga yadda mutane suke zuwa mana da fuskoki saboda muna sha'awa mu ji an musulunta kuma duk inda muke in aka ce mana za a musulunta muna murna kuma mu yadda muke yi saboda hasken zuciyar musulmi da kuma fahimtarsa da sauri to wannan mutumi da ya musulunta wannan mutumi ƙarya yake ɗan damfara ne dan wannan masallacin na Usman bin Affan kusan shine na shida da ya musulunta a cikin kokowar garin Kano ko na shida ko na biyar kuma duk manyan masallatan nan namu ya je ya je Iqra ya je Al-Furqan ya je ina ne ya je wurare da yawa bayan ya musulunta da yake mun dora shi online aka yi ta kira na ana gaya mini cewa wannan madamfari ne mai yaudara ne To, bayani biyu zan yi a nan ko uku. Na farko, ku daina gamsuwa da duk wanda ya zo ya ce zai musulunta ba ku yi bincike a kansa ba ku ba shi kalma? In iya abin da za ku yi in ba ku yi bincike ba kai ku ba shi kalma ku ce je ka Allah sa albarka. Taro ka ku ba shi. Idan ku za ku iya yi, to ku bincika cikin tambayoyi masu fasaha da basira a cikin ku ko za su iya me za su iya gano rashin gaskiyarsa idan ya zama bai da gaskiya to a danka shi ga hukuma da ta dace cewa ga wannan bai da gaskiya ya mai da wannan abun sana'a kuma mu ba za mu bari ana yaudarar mu ba muna kuma da haƙƙi amma inda hali duk wanda izo zai musulunta kada gaggawar murna zai musulunta a bashi kalma kuma a tara mai kuɗi dan mu ma nan kan mun dan tara masa kuɗi na bashi kuɗi abin nan amma nayi Allah ya isa daga baya kwarai ko da gaskiya tunda ai bai cancanta ba ni wallahi ya tura ne unguwa uku aje a kamo shi nace ku fara karɓo mu dubu talatin ce na bashi nace wallahi wallahi ban bayar ba to naje aka samu har ya buga ya tafi dan ni na bashi ne dan Allah to kuma ba dan Allah ya zo ba a damun da kuɗi na ko ba ka bane ba har ma ne mai alƙawari ya zo zan kawo mai littattafai da waye-waye da sauransu to shi ma duk na fasa tun da ƙarya yake na biyu duk wanda ya musulunta ya buƙaci wani abu na kuɗi ko wurin zama ko na makamanci wannan to kar ku yi gaggawar bashi kuɗi dan ni an zurma da kuma na zurma kuma insha Allah ba zan sake kumawa ba to sadaka ne Allah ya saka da alkhairi ko da yake bari in ce ma na yafe dan in samu ladan ko tunda na ce ban yafe ba kuma ba a kama mutum ina zan samu ladan Allah ka kwatan mu haƙira wannan kenan to to to eh to ai gaskiya ne tunda kuɗi ba su dawo ba ni kuma na riga na ce ban yabe ba to ina zan samu kuɗi na to ku musulmi yan uwa ku kiyaye kuma abu na uku anan wannan yana nuna mana kenan wannan harka ta musulunta ana damfara a ciki akwai masu musulunta ta gaskiya din to amma ku rinka kula kamar ba da taimako ne idan za a yi tafiya a yi akwai ibnu sabili Allah ya faɗa akwai su kuma akwai kuma na ƙarya da haka a kiyaye wannan kuma sako na hudu akan wannan shine duk wanda ya ga wannan mutumin yanzu wannan bayanin mun yi shi zamu saka hotonsa da jawabinsa a shafin mu saboda a gani duk wanda ya ganshi wanted ne ya kama shi a kai shi ga hukuma mafi kusanci kuma a kira mu a waya ko a ina ne a Najeriya duk wanda ya ganshi mu muna neman sa ruwa a jallo wannan mutumin ba mu ce a dake shi ba ba mu ce a taba shi ba kawai a kama shi a danka shi ga hukuma kuma a yi mana waya a kira mu neman sa ake ruwa a jallo wannan mutumin saboda dan yaudara ne madamfari ne dan mu haska shi mu nuna shi duniya ta ganshi duk inda zai je ce ya musulunta din a gane ƙarya yake sannan sai mun hukunta shi da ikon Allah kun fahimci wannan a neme shi kenan ko yawwa wannan kenan abu na biyu ga hukuma akwai bayanan da yayi mu ba mu ƙareta ba tunda duk inda ya je yawanci yana bayanin na farko ya ce shi kirista ne ya ce daga jerusalem yake kuma ya ce an ɗauki nauyinsa an kai shi karatu egypt har an kai shi wata jami'a wannan zai iya yiwa haka ne wanda ba haka ba ne amma gaskiya ne ana ɗiban mutane ana kai su egypt suna karatu kuma da sunan kiristanci wannan ana yi don mun san da wannan a rubuce akwai shi su koyi larabci su iya karatun qur'ani su iya huduba su iya komai don su yaudari musulmi mishan kenan ban da musulmi duk ana yi tunda akwai mai irin wannan da ya je yayi karatun ya zo aka sa shi shiga ƙauyukan musulmi zai ja muku ƙur'anin sai ya ƙaryata muku shi ku duba fa rauninmu ya kai har ai mana haka fa ya haddace ƙur'anin ya yi kaza ina dalilai daga nan har karfe goma dare sai in ta gaya muku akan wannan da ya je wani ƙauye cikin ƙauyukan mu nan wallahi da ya je ya gama wa'azi ka san da aka zo za a yi sallah jauran garin sai ya ce bismillah shi ya tura ya musulmanci da kansa ya fito yake bayani ya ce shi ba kirista ne amma shi ya limanci ya iya karatun Qur'ani ya iya komai amma ya ce yana ciki yana zagin Allah a cikin sallar kenan akwai waɗanda za su zo su ja aya su ja hadisi su ma ja maka larabci akwai ma masu yin wa'azi da Bible da Qur'ani ai a cikin su kenan ba mamaki dan ya ce an tura shi wutan ƙasar Larabawa ya je yayi wani course wannan ba mamaki wannan mu bai dame mu ba su suka ga za su iya yi ya rage ga musulmi ku farka ku taimaki musulmin na kuma ku tura su je su yi karatun ba ku tura su gashi ana tura kirista suna zuwa kuma suna zuwa gurin larabawa kiristoci suna koya musu bata addini abu na biyu abin da nake so hukuma ta sa ido a kai lauyoyinmu kuma ku sa ido a kai kuma lalle sai an ɗauki mataki a kai cewar da ya yi an ba shi kwangilar ɗaukan almajirai 800 sannan ya kama 60 ya kai su jos ni yanzu ba hukumar bincike ba ne kuma ni ba gwamnati ba ne amma ni musulmi ne kuma ina da yan uwa jami'an tsaro musulmi muna da lauyoyi musulmi muna da sojoji musulmi muna da yan sanda musulmi muna da DSS musulmi muna da kaza to ga information ga labari ya zo kyauta labarin da sai an sa kuɗi a same shi ga wani ya fito ya faɗa a fili ga hotonsa an san shi da ID card ɗinsa da ko ina yake ya ce ƙungiyar Kirista ta sa shi, ƙungiyar kan ta sa shi, kwangila ya je ya kama musulmi guda ɗari takwas, kuma ya ce ya kama shida, sittin. Idan labarin da ya faɗa gaskiya ne, in labarin da ya faɗa gaskiya ne, wajibi ne lauyoyinmu musulmi ku tafka ƙungiyar kan a kotu. Ƙwarai kuwa, waye ba su wannan dama, waye ba su wannan izini. wannan zaman lafiya ne a zo a kama mana mutane a je a ɓoye su a wani guri a jirkita musu addini kuma har a bada kwangila amma na ce in bayanin ya tabbata wa zai bincika jami'an tsaro jami'an bincike su ne aikin su je su ni ni civilian ne ni gama garin mutane ne ni ba da damar yin bincike ni a karan kaina sai dai private bincike da zan iya yi kuma ina da nawa sirri ne ba sai na faɗa ba da haka sojojinmu da 'yan sandanmu da immigration da custom ɗinmu da dss ɗinmu ku tashi ku yi wa Allah aiki ga abin da ake wa musulunci a ƙasarku cin kashin ya kai ga a fito a speaker a fada kuma wallahi ba za mu bari ba ba za mu yadda ba matukar ana yin wannan dole sai an bi mana kado a ba da kwangila a kama yara musulmi a kama su kamar yadda ya faɗa a mai da su kirista wannan is very vital information very good information da haka lallai jami'an tsaronmu ku nemo shi ku kamo shi jami'an bincike ga aiki ku je ku yi in za ku yi wa Allah aiki ba ni za ku yi wa ba wata kungiya za ku yi ba ku yi wa Allah aiki kuma duk wanda yake da dama a cikin ku ya zuba ido ya kyale bai ba ga shi ga Allah Allah mu fashat ya Allah mu mun yi iya abin da zamu iya yi na faɗa na farko mun faɗa ƙarya yake yana yaudaran mutane ga shi wake da ikon kama shi hukuma ita za ta kama shi wake da ikon yin bincike hukuma ai kamata kamata ta yi bincike sannan kuma idan ya tabbata ana wannan yanzu lalacewar musulmi a Najeriya ta kai ga har a rinka bin mu ana farautan ƴaƴanmu har a bada kwangilar ɗiban su a ba mutum kuɗi a ce ya zo yi wannan a da su kafirai muna nan muna zaune muna hawa motoci masu tsada muna gina muna gina gidaje muna tafiya kasashen waje muna ta yawon siyasa to wannan shine sakon da nake so ne idan ya tabbata aka bincika to sai ku ba wa kungiyoyin addini su kuma sai su tafka kungiyar kan a kotu a je a ta bugawa suna da lauyoyi muna da lauyoyi to kun ga aikin addini ya taso yanzu muna jiran mu je lauyoyin musulmi kungiyar lauyoyin musulmi me kuka yi muna jira kuma jami'an tsaronmu masu bincike da kuke bin diddigi da kop kop kop ku kama mutumin nan ku kama shi kuma ku bincike shi don ya zo da abin da yake fitina ne a bayan ƙasa muna da jaridu da suka bubbuga bayanai makamantan waɗannan jaridu na gwamnati da gwamnati ta yarda da su duk muna da ba lokacin namun faɗa ne amma wannan kamtun da ya fito ya yi bayani to bai kamata a kyale shi ba wannan shine iya saƙon da zan iya faɗa fata na Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya a wannan ƙasa kuma Allah ya kare mu da fitina Allah ya sa mu samu masu kishin addini da za su taimaki musulunci in kun yi Allah zai ba ku lada in ba ku yi ba kuma ga ku ga duniyar ga kujerar da kuke kanta sai kuma ku jira ritaya Allah ya mana afuwa wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh